بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا أساط لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar hadurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin biyar ga wata na ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 27 ga watan uku 2023 a darasinmu na jiya muna cikin tafsirin suratul aqab mun tsaya aya ta 32 yau insha Allah za mu tashi aya ta 33 insha Allah kayan nan tambayoyi wanda muke zafakan tambayoyi ganin a cikin darasi na jiya da muka yi bayani kan mas'ala ta asalatu ko kiran sallah akwai wata bayar Allah da laimi ganin muna yi kai tsaye ana gani a wurare da yawa ta so ta shigo ta gabatar da tambaya akwai ta shi abin da yake rikitar da ita wanda kuma wannan rikitarwar ba can bane kada har ana akwai shi masa'alar alfijar ta bayanin wajen masallaci uku wanda suke tare da ita kowanne a talatin shi a daban yake yi wannan bayan wannan yan uwa kamar da na sha bayani a nan masalar alfijir ce take da wuya an rikitar da lamarin alfijir alhali yan uwa lamarin addini dukkan lokacin yana ibada ba sa bukata sai wani malami zai iya ganewa kowanne abu da wajibi illa kuran rikicin mutane kuran ta abin da yake na ibada ne alamomi na shigar lokacin sallah bai bukata sai wani shehu zai gane ai bayani karara ketowa alfijir bayyana haske azawar kitawar rana la'asar inuwa ta tuwani abubuwa abu da bai ne a asali faɗar allah subhanahu wa ta'ala kulu wa sharau ku ci ku sha an ba ku dama a lokacin dare hatta ta bayyana kuma hadar abin hadar asar bin fajar an ba mutum dama ya ci ya sha cikin dare har sai nan hadar azumin hadar aswad asali hatta annabi yana raye ina ga adibin hatim ne da aka yi bayanin wannan kuci kusha har sai kun bambanta bakin zare daga hori sai adibin hatim ya ce sai ya ɗoka ya ɗoki ya ka ce da baibayin shi wanda baki da hori zare baki da hori ya sa aka fata shi kai cikin dare an jima sai hudu ga ya yi bambance baki da hori wannan shi haka ya tsammani wannan abu to shi kuma dama ana tafi na alfajar annabi sallallahu alaihi ce lamarin ba haka bane ba ne al'amarin da ake yi ce za ka sawadul layl da sawadul layl da naka ta bakin dare ne bakin dubun dare ne da bayanin nahar da haske na rana ma'ana bayyana duhu ne da haske dubun dare a gano haske ya bayyana daga cikin duhun dare kenan kan wannan magana alfijir tana bayyana kunin duk lokacin da haske ya bayyana ana cikin dare har an babbuga misali ya ce ka farka sufi kamar keto alfijir tana wani abu ne wanda a hili ana kan suka kamsa abu wanda ke wazi a hili ya ce ka farka sufi kamar keto alfijir wannan ba mai gane wannan sai wanda ya kula da cikin dare in alfijir ta yi ta hanyar alfijir dare alfijir na yi haske na bayyana a ko'ina a gabas cikin sahih bukhari sun musulun almazan sun ga cewa la ya qurrannakum azan bilal wala hadal bayad almuta subh yace hatta istatir yace kada kiran bilal ya rudu mana ya hada ku ci gosha ka dole ya karantar da ku ba da asalati ba ake tsere ake tsere abinci ba ta nace la ya qurrannakum azan bilal wala hadal bayad jami'ar su bi hatta ta tsiri kadda wannan kiran bilal kai mana kai rudin bana kai hana ku ci ko sha haka hasken asuba sai ya hatta ta tsiri har sai ya wa kiran haske ya bayyana ko ina wata wata kudu wa sharabu ku ci ku sha wala qurrannakum musaqin musaq wa kudu wa sharabu ku ci ku sha kadda wannan dan haske da yake bayyana a gabas kadda ya rude ku hatta ya aka da kun ahmar hatta ya adrada lakum al-ahmar har sai haske wani ja ya bayyana dole ne wata kace ya bayyana da mu al-fajr alama ce karar a hili ba cikin duhu bane ba da yawa a yanzu a cikin duhu suke tsammanin afirka ta yi kurin da mantar ƙare dalla kaza ko ta asuba ta suka kasha haske ne mai bayyana wanda ya karanta somin nabi wanda ali ya hadabi da wannan ina ga wannan salim ne suka yi shi magana albani kan mas'ala ce alfijir suka ce haske ne wanda ya atar da alal buyu iya bayyana a gidaje da ce suka ce ala shi'ab wal jibal haske shi ke bugun katanga iya bugun gidaje kina alfijir abu ne a gidi karar ba na bari ba a cikin duhu da kaga duhu to ba ta bari alfijir bace ba ita ba leka ta haile ga ana leka wa gano kuka gano haske ne mai bayyana a alƙibla in wani a takaice kan haka babban mas'ala da muke fuskanta a yau ganin applications na alfijir yawon ni na ga application wajen biyar wanda na sanar su biyar akwai na umar kura akwai na amurka ma akwai na afirka ta kudu akwai na pakistan ƙasa ƙasa sun yi application ko na gani ba a ketowar haɗawar rana hudowar rana zenith na azawar nan kusan tun an yi tufar duk ba saɓani akan hudowar rana faɗawa rana da azuwa inda suke da matsala sallar isha da sallar asuba menene uwa kamar yadda bincike da malamai suka masala asali wasu kan application kin ba ta da cikakken masana ta ilimin addini me ya matsala sun aldon annabi ya magana alfijir akwai sarƙa akwai alkazib alfijir biyu ce annabi ce akwai ta gaskiya akwai ta ƙarya ya ce wannan ta ƙarya mai ta ƙarya ya ce wadda tana halitta ci da sha ba ta hana mana tana halitta ci da sha amma ba ta halitta sallata su ba mana wanda ɗan haske ne ke bayyana a gaba bai hayo ba ta gaskiya shi ya ce hatta ya ta dukkan ahmad sai wannan haske wanda yau suke cewa gari ya waye kada yau ya ta haske duk mai kula a fijir saka lokaci da asuba daga wani sha ja na gari amma kada minti goma sha biyar da ya ɓace ba ja rana ba ne ba ja ne na alfijir wani lokaci iya zuwa da ja wani lokaci zo da albayan zo da haske shi ne a bayyane haske iya bayyana alƙibla ana ganowa alfijir ɗin ta yi to wato wannan application ke na salula an ka ba duk a sallar asuba aka wani tsakanin wanda wani minti ishirin wani sha biyar wani goma ta dai bambancin mintuna tsakanin wanda wannan rashin tahqiqin lamarin shi yasa kamar da malamin wannan ke cewa kayan shi malamai sun bincike mas'alar tabbas akwai kurakurai hatta na ummul qura na saudiya kan asuba albani magana bayan shi usaimin albani mutumin sham ne usaimin ya ce dogara da wannan application kin na kan sallar asuba an yi kurakurai ce da yawa ya ce hatta a makka da madina wannan madina da ta usaimin ya ce sai da wannan magana albani mai wannan magana da muhammad sai wasu matasa wanda suka yi bincike almajirai da malaman sai sun shekara 20 suna binciken wannan mas'ala sun kara farkinsu na ƙarshe sai yi tayi matsari suka ɗan littar mada suka ce a gaskiyar magana dole kan sallar asuba a tsaya a diba a rika asuba a kan lokaci da yawa kama albani maka yawar magana ce da yawa ya lura shi da kai ce aikace ya lura akwai inda ake kiran sallar ƙarshe minti talatin kayan ta gida wasu minti ishirin wannan bayanin haka musulmi ya da shi shi suke cewa ‘yan uwa a wannan ƙarni namu da sun kira hankalin saudiya da malaman saudiya a zo a jiba wannan mas'ala ta tabbatar falake na umar ƙura na ba gana masauran suka ce a yau mu mun suka ce mun bincika haƙiƙa abin akwai kuskure in mu kwaje namu ce to a yau a wani al'umma ta mu wa gare mu kamar albani kamar musulmi sun je hankalin ku gyara amma har ya kun tsaya kan wannan application din na umul qur'an kan isa mana kan asuba da ka yi mashi yasa cewa a cikin wajen guda biyar wanda muka ga yayi kusa da ganin alfijir shi wannan nuki a gaban wannan na umul qur'an wannan kai na sunna boys shi ne muke kawo shi hamishin ladan karka dibawa ka diba da nan don shi kaɗe iya samun matsala amma mu wannan wanda muke aiki gaskiya ba muke aiki da shi a yanzu duk binciken da muka ya yi kusa shi ne kusan lokacin ƙarshe a ƙarin da ke ba da shi ne kusan ƙarshe a cikin gaba daya almuhimmu da yan uwa alfijir abu ne a bayyane haske na bayyana a gabas wanda shi ne ke hana ci da sha mataƙa akwai duhun dare kenan akwai sauran dare ka a sallar asuba in wa abin ya buƙatar lokaci na musamman gaskiyar magana illa fita wani yan uwa za mu ce mata mu yanzu misali a da magana muna tsaye da suhur ƙarfe biyar da ishirin da shidda wannan mun yi aiki da application wata ke da kusan da daidai kusan da daidai ta akwai da tarihi da yawa abu kenan zai niyami idan ka tsara minti za mu ce kusan ta tsakanin da niyami minti talatin ne har ashirin da tara gudu wa ranar minti ashirin da tara tsakanin da niyami kenan zai misali zai niyami ɗan ƙarfi shidda ta yi ba minti biyar sai a ƙai da sauran magana kenan dan na ga jina mai kwanan nan akwai masu aiki da haka kuma akwai da ba ruwansu kiran sun yami sai an kai kusan shidda ba minti da yana ka ɗauka sun da biyar a shidda ba minti goma ko ba minti goma ne ba minti goma an ka ɗauka nan da shidda biyar ka ƙara talatin kenan ba minti sha ba minti sha biyar ba sha biyar ne ko haka ba a ba minti nawa ba minti biyar ko biyar da amu a nan da 26 ne a ƙara can 26 shi zara shi zara ƙara kusan ba kwata ne ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya ba minti shi da ko biyar ko to shi da aka riba a nemi aka riba goma ne ya mai aka riba goma an zide aka yi ba goma tsaye da sauran kayan na tsaye da abinci kurin kayan zuwa ba goma tsaye da abinci misali ne tana tashi ne a jiba gabas kurin shidda ba mutu biyar
a jiba gabas da ce kurin sai babu babu haske a gabas akwai sauran dare sai kuma wannan mas'ala to ya aika sai Allah ta sun atin musiyamu ila layl ga lokacin azumi kenan daga ke bayyanar haske na asuba yace sun atimu siyam ila layl mutada azmi zuwa dare kuma me al-layl dan naji wani waya mu tambaya jiya ya ji wani ya ce wa layl haydu he dare he isha za a sha ruwa ce wa yake ce aka min aka min aya ba inda aka ce sha ruwa ma da rana ce kaga wannan akwai jahilcin addini kwata kwata bayan luga ka dauki littafi ka kubar wani addini ma ka dauki me al-layl a luga allaili dare ya shiga da gurbin shams kaka kace ma kace ma lokacin da san ko a dare ya shiga daga gurbin shams kenan daga rana ta wada dare ya shiga kun da ma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani qarara la yazal nas bi khair ma ajlu fitra mutane ba sa gushewa ta alkhairi mutaka suna gaggauta bude baki shine alkhairin na magana iya ga suna ga wani addini ne wai a ja haduhun dare magana ta lazar din zahirar ma'adin nasu fitar ta li'annan yahudu wa nasara da akhirun annabi ta addini iya nan abuwaye da ɗaukaka matuka mutane suna gaggauta buɗe baki wata ruwa ta ce malar da fitarwa a nujum matuka mutane suka jira tarwamu ba to annabi kenan ya ce yahudawa da nasaru su suka jinkirta azumi sun gado kenan jinkirta ce ya kai dare ya shiga ya an ga duhu tunanin fara bayyana addini ya hudawa ne da zaru duk misa ka cewa wai ga ga duhu dare wallahi ya dura kan hanyar ya hudawa da zaru haka mun nana hudawa tsaban labari mun nana sallallahu alaihi wasallam ya hudawa da zaru su suke jinkirta budan baki ya duhu dare ya shiga kenan a sunna kuma alkhairi da garan ta wada kuma ta ruwa bukhari ka ruwa ta sahih bukhari manzon ana tahiyya da da sahabbai yace Abu Hurairah sabgo ka karkata wani horo musha yace Rasulullah ko hasiwa Bilal Abu Hurairah ba shi Rasulullah ka kina mutum shi gaba yace Bilal yace ka sabko yace Bilal sabko kada wa yace Rasulullah wallahi Abu Hurairah sai annabi mai tsawa ya sabko yace na dama aka sha to wala ina tsammanin da na hau da kuma tsinkan rana amma bai da mutum kuma kenan a takaice har ka buɗe baki bai buƙatar duhun dare limita duhun dare iya kwaikwayon da ya huda don sau Allah shaidar mukuru ɗan wa a takaice da kenan kurin asuba mu da yanzu a rubuce da wannan namu muna da shi ne kusan wanda muke faɗi kusan ya yi kusa da dace da gaskiya amma babban abu a rika lura da alfijir haske ne mai bayyana a alƙibla Allah ce muke mu kusa gaskiya tambayoyi suna da yawa amma lokacin mun ja da yawa ai hakuri ko ai hakuri ya gobe karanta ayoyin karanta ayoyin kan بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير نعلى سبحانه وتعالى إنا مغانا كما مسو إن يردا دا أقوى رانا تشي كياما yake ba su wani abin da za su gano ba wani abu ne mai wahala mara yiwuwa a ga wanda ke cewa zai al'amari awalam yaro ba su gaba cewa ba su san ba da cewa annan lahalladhi khalaqa samawati wal ard shin ba su san ba da cewa Allah shine mahalicin samai da kasai kuma wannan walam ya bi khalqihin bai gajiya ba wajen halittar sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala amma ka ce da halittar sama ta ɗarɗi aka bar wani halittar nasu ko halittar sama da ƙasa in girma ne sun yi wahala an a ce aikin za a yi ba girman wahala abin ya ce bisu ga wanda yake da ikon halittar samai da ƙasai kuma wanda mai aibi halittar yin bai gajiya ba wajen halittar samai da ƙasai mai wannan ikon bisa gabar cewa bai ƙadirin ala'ayyar mota halittar sama da ƙasa gaba ɗaya zai kasa ikon raya matacci bayan mutuwa gina abu ne mai sauƙi abu ne mai wani rai ake gina abu ne mai sauƙi a wajen shi allah mahalicin samai da ƙasai shi ne ce zai taro da mutum bayan mutuwa wannan yan uwa misali na kyautar su gane ba shi ba cewa shi ya da ake magana ce magana rayuwar asali akwai shi shi mai inkarin in yi mutu a tada shi da akwai shi me ce a bayewa a tada ne na mutu bayewa ya za a tara ba mutuwa to da aka yi ka shi na harafin adam da aka yi ka ya aka yi baban ka yi ka uwanka ta yi ka ko ku tuje ta yi ka ko amurka amurka ta yi ka shi ne ramsa gane yawa a shi ake kullum ya jikin da adam shi ɗanke rijal adam sai biya wani hauka da tsara ina za a mai rami abin ya diba yadda akwai akwai ya za a kalu ni na zama kashi na rududdige na zama kasa to can da kasa aka yi ka ko irin aka yi da kasa ba kasa ma bai wanda ko aka yi kasa kuma da kasa da kace mata yawa ta dauka da ita aka yi ka ko me mamaki tun turun da kada ne da shi da ta ga rashin hankali na adam amma ba wani ba wani matsala ba wani abin a zuwa cewa bai yi wa tunda abin da kai cewa bai yi wa yi kan daga na aka yi ka ka zama kasa ga lalace shi mai iko daga nan da ka to da ba kai mai ka to za a kai gaba cewa mutum kuma ke ba kullum bayanin cewa idan da kawurin da sun kawurce su a tunaninsu kayan su kai wayewa a wajensu ai ya za mutum ya zan ƙasa ya sai ƙasa ya lalace ya za a taro shi su gabe ya tsage to ya shi a yanzu jikokinsu kawuran ne suna da imani akwai halitta a cikin ɗan adam wadda ga wannan halitta ta adam a ilimance ba su sakka a gaba su masu ilimin ana iya taro ka yadda kake sakka yadda kake karɓa masu abin sanin abin adayin na ke rubu abin adayin adayin yau da wannan kuma abu ne wajen bature wani abu ne wani hiyar da ba na bakwai shakka kan adayin wa abu ne ilimi na ilimance akwai adayin ma na halitta a cikin wanda Allah ke yi a komi yan wani kimar Allah adayin akwai a mutum akwai a ƙwari akwai hata a ciyawa akwai adayin hata ciyawa duk wannan suna alaƙon bai adayin asalin sirrin abu ne daga daga nan a samu kowane ɓangaren shi a ciyawa na da kowane an ka ɗauko an ka ɗauko komi na halitta ka sama adayin shi mana asalin abin da wannan abin da gaba ya samu abin da yadda yake gaba ɗaya shi akwai a mutum ta halittar wani abin cewa gane abin mahalicin guda ne Allah ga mahalicin guda ne a mutum akwai a dabba akwai a ƙwari akwai a cibka akwai sirrin duk wata halitta daga nan wani halitta duk bangaren ta inda take ana iya samun wannan abin halitta da ta lalace da a ta wannan bangaren a da irin ana samun abu na yadda yake za ga abu kirma halicin guda ne to wannan kahuran da su suna gabayewa zan kasa sai ga dukkan su suna da imani ashe yana su a wajen su kusan kowa ne sun ga ana iya yi dai mutum yana iya tashi yadda yake ta wannan jinsin nashi suna mai imani a ƙarshen lamari ne Allah zai wata hikima shi zai busa mu kowa ne abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala su mun ce yaka zaka kima Allah kudin mutun ya yi ma ilimi ko ilimin duniya ne wallahi kana ilimi inda kai musulmi ne wallahi imanin karuwa ke wallahi imanin karuwa ke kaga suna cewa abin da mamaki ADN sai mutum yau a yi gobara ka kone rumus ta zama toka shi ADN wanda halittar da ake yi samun kamar kai ita bata lalace suka ce nan musa a yi gobara ka kone a yi shekarar dubu ai wani wani lokaci wani lokaci magana ta kamure masu ilimi wa muna mutuna mu muna mutuna mu da imani mu da muna mutuna masu ganin adawa bai wa masu aiki da kullo su suka aiki da gajeren kullo su kawo su suka ta kai da wuta ko ba da ma kuma a gyara suna ga bai wa ashe iyayen wa in mutum ba ta ke na kullum mutum kaiwa Allah taurin kai ba shi ba ce da rai na gane ba a iya kwarin bai wa gane ma abada amma dan ban gane mun ce ƙarya ce ta su wata ne farko aiki suka da kwallo su gajera suka ce bai yiwuwa a zaman ƙasa a lalace a koma kamar da suka yi aiki da kwallo su da gajera ashe abin nan a yalwace ma yana yiwuwa a wajen kafuran kaga yanzu ba dama su komo su gyara kullum nan uwa kaka tunkari magana Allah da hankalin ka ce he kai ita ne da hankalin ka abin zaka nema kurin in ta tabbata kullum samina samina wa ta'ala kullum ba dole bane he na gani yawon muka ce wata tarihin magabata da yawa na kahure da yawa sun mutu sun tsaye wuta aiki da gajar kullum su zaga don abaiwa kuma bayan su abin wani ya kashi yawa cikin sun in wani ƙarshe a nan sallallahu alaihi wasallam ƙarshen na sallama ƙarshe a kan isra'ila mai raji ha akwai musulmin kawo suka yarda musulmi ne suka ce kullum ya za a yi impossible baiwa kullum me a ce manzan zanama ya je daga makka a cikin dare guda ya je kudus ya dawo ya kuma a gidan shi su sun zai suke tahiyar wata wajen biyu zuwa zawa a ce a dare ɗaya an je an dawo an kwana a makka kai su daman kuma sauran maka ne allah kawai suke rinda suka bi wasu kahurin suka shi hankalin su suka musu kamun shubha kun ga damu kun gani ko kun ga mutum na ko gashi ne yanzu abin da ya ka samu an haka samu abin ka sajjin ana sai abubakar ka ji mutumin naka ko me aka ka ji wata sabuwa wa a daren jiya wai ji wai da wata dare daya yace ya ga ku tun ga ku ya ji gurin to yan wasu yanzu kaga suna ga sai ka ji sa sai ga shi a yanzu su a suna inkari a dare guda awa goma sha biyu baiwa to don da suke magana a yanzu dan adam ya na'ura a minti 20 da bai minti ishirin wata mata kudu yawa minti ishirin ta yawon tafi gaba daya a zan minti an tafi gaba daya ya dawo ba a gwamnati sha biyu ba kuma na adam ne ba Allah ba da ba da ba kawo daga aka wata buraka ko daga lahira wala ka wata a a duniya da adam ne kai na wure mutum ne mutum ne na wure ba malaka wani da kishi ba wani kuma wancan kuwa tafiya ta musamman Allah ya da shi ko in ce aka tura malaka malaka ko da wata dabba ko to yanzu mutum na yake na'ura ta yadda suke cewa bai wasu kan mutu suka tai wuta to ga ɗan adam mutum ɗan wasu ya yi ka ƙasa da haka aji an dawo me kai ta haka nan aiki da ƙwallo su suka ga kuɗin baiwa ƙwallo su suka ce baiwa to haka yawa duk lamarin abin da shi Allah ce kaza za a yi kaza kaza kaza ne in dai Allah wani to kurin ka yarda ba dole ba dole sai ka gani eh wannan duk lamarin Allah kai today ana Allah ke cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard bisa gaba kudin sani ne bisa san ba da cewa Allah mahalicin samai da kasai walam ya'i bi khalqihin kuma Allah bai gajiya ba wajen halittar saman da kasai wani ne ba san ba cewa qadirin yana da ikon ala ayyuhi al mauta akan ya mutu to bala tabbas haka ne yana da iko innahu ala kulli shay'in qadir ba mu wannan ba Allah akan kowa menene Allah ya cikakken iko duk abin da Allah ce gaba wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار ina magana nan a yau ana ranar kiyama ta ɓaci kenan sun je ga Allah suna kafurai Allah ta yi za a gabato da su akan wuta ga azaba kuma gashi ana tada musu hankali tambayoyi na tada hankali za a ce musu alaysa hadha bil haqq ga su dai akan wuta eh ga su akan wuta za mu tabbata shin wannan ba gaskiya ba ce to da Allah ya ce za a ce musu afasirun hada am antum la tubsirun wannan shi ma tsahi ne kun sun ga aya a duniya hissi tsahi ne annabi tsayi tsahi ne ya danna a wuta a ce a fasihirun hada am antum la tubsirun wannan ma tsahi ne ko ba ba da shin zace mu zace musu kenan alaysa hada bil haq shin wannan ba gaskiya bace qalu bala wa rabbina tace eh gaskiya ce mun rantsa da ubangijinmu hada rantsuwa rantsuwa ba ta amfani ko eh hada rantsuwa da gama da rantsuwa haka ne Allah kuma mun rantsa da ubangijin mu Allah qal ke tsammanin su wannan yarda hada rantsuwa za ta musu wani amfani qal ya ce fa zuqu azaba ku dandana azaba ta wuta bima kuntum takfuru kenan ku dandana kenan ba wani wuta azaba za ku ta sha ku ta shan azaba kuma sakamakon kafirce mu Allah ba za mu kuma a komo a gyara Allah ce fasbir فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
ɗan ƙarshen wannan sura ba duk wannan gwagwarmaya da bayanin tsakanin gaskiya da ƙarya da yadda suke ƙaryatar da manzannin Allah duk da hujjojin da suke zawa da su Allah shi manzanci fasadu ga masu faru da azumin ka yi haƙuri ya Muhammad da salama kamar yadda manya-manyan annabawa suka yi haƙuri kai haƙuri irin su na menene annabawa sun sha wahala ƙwarai sun gamu da ƙirgiri irin naka kayan kai ka zo na alakashi hankalin shi kai ma ka yi haƙuri irin nasu kaka gajiya da'awa tana buƙatar haƙuri kana neman tsamo mutum daga hallaka shi ne kake neman ka tsamo da cewa shi ne a matsala ba kai ba ku gane matsala duk dawa ma duk mai dawa ta gaskiya a wani ne dumu dumu cikin bata cikin halaka kake neman ka tsamo shi mu za sallar sarki cewa da ni da ku misali na da ku kamar mutum ne wuta ta kawa tana ci bal bal bal bal ga kunan kuna cewa sai ku fara ina jin tsakan ina kama ina jin ina jan ka ku fara kuna he mun ce ka ku je ina jan ku daga baya kun ina ja kuna tukun ce ina wuta haka muke da ku mai da'awa tsamon wanda ake ma da'awa ne daga hallaka da yake ciki amma amma make da wai shi wanda ake kiran sai yake ga wannan shi na dawo shi ka dora ba ne hakuri sai zage ka ya ci mutuncinka alhali ba baka neman komai a wuce ba abin da zai ba amma kai ne na dawo shi ya maka sharri ya zage ka sama ya kashe kama nawa kashe nawa kashe ana ba ma kashe wani halin mutane ke nan shi Allah ke wa manzara da harfa da gaya mishi kakka tuna kakka mance wannan annabawa mun yi kayan gari na su a ce na su a ce ulazum rasul irin su nuhu alaihi salam irin su musa su ibrahim da isa sun sun gauda mu a cikin annabawa sun annabawa da jawo hala amma ba kamar tawai nan ba karshe gwagwarmaya ta adabu duhu wa'azin kurin duba mutum ya wa'azi yana kai shekara musamman wa'azi ko talatin dubu ya wa'azi ba ba musamman kurin wazi ne ke a bigi a tada a yaje a kori a dage a riwaye duk yayi kuma kuma Allah bai kuri ba har abin da zan ruwa annabi Allah ne maza Allah ne yahudi ce kai ya kake kai wata ma a bigi shi wata gashin ne ba koma shi gari iya tayi ku bi haka kun suna ga suna ga abin shirme ne da gaskiya ne ma ai da kaza kaza Allah Allah ya kiyaye su sai da iya wani da shekara dubu ba wasu ya wasu ƙarshen lamari ɗan shi na ciki ce ya kawo ce musu ɗan shi na ciki ba wani wani waje ba ɗan gida ɗan shi na ciki jinin shi ce a ya daba kuma duk bai gane ba sai da aka zo ƙarshen lamari ruwa ya zo an halakar da al'umma ana shiga jirgi ku shigo domin in nuhu ya ga musu duk wani mutum jirgin bai tsira ba wani shi na shi na ita jirgin tsira jirgin nuhu ba duk mai shiga bayan gaba yawo ga ɗan shi na cikin shi sai ga iya ɗan iya ta iya shigo ta ɗana ya fi litin ka zo ka haure kar ma'ana ta ba ba sawi na jabal ne ga wani kwale-kwale a dutse shi na kwale-kwale ba ba ita sawi na jabal ya asibirin mai fina ma shi ta kullum ka haure ya ke da material abin da ki gani sai ake da ima ba imani mata da gani sai da aure shi wannan dukkan dutsen take yi shi haba baba ce zan hau dutse ga dutse zan hau kwalkwalo ruwa ya ce dana yau ba mu tsira da gona ba mu tsira ba na cikin ba haba baba karshe da haka suna cikin sarna ma ruwa iya sarau taraba da kansu shikenan Allah gama can daga banu yake ta ya Allah ka ce zaka tsartar da dindin iyalai na dana iyalai na ban gaishe ba Allah ce nuhu ka zanto jahili wannan ta ba danka bane mana ba naka bane mu mutane ne ba danka bane ba musulmi bane ba ka karta mai ta karta mai ta kada mun shi to gano ce ya Allah Allah Allah ya wu a takaice da kake nan imani haka ne kai a cikin gidan mutum na kusa to haka annaba suke sun sha wahala kwarai sai gubar mai ya kwarai bala kai ne wa'azi ka an ce wa'azi an ce kariya kake an ce annabi makare an ga kaiwa annabi wala ta kariya kake annabi aka ba bige shi na da ma ka bige shi ma wani wani aka ma aka ɗari a gidan kaso ba a yi ba kira ta ce mamaci komi na mana dawa sai manzan Allah ce Allah ta manzan shi yi haƙuri fasari kamar kamar wula alim rasul kamar yadda manzanni ka ɗan uwan kamar ya ta haƙuri ya ce su waɗannan mutane wala ta sta'ajin lahum kaka tsanin gaggawa a yi rundunar Allah gama su kwamta azaba yanzu a kawo a ba ruwanka kakka musu gaggawa yi haƙuri ka ci gaba da awaka za a yi a ƙare كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار yace za a waye gari idan kiyama ta tashi abinda ake musu alƙawari na tashi kiyama azaba kaza iri kaza kaza da take kiyako idan ta zo za ka ga dura wanda suka yi a duniya gaba daya duk wanda suka yi suka morewar kamar zaman sa'a ɗaya ne Allah ta yi su mun ji mun mana su da sa'a sai ma sai rantsuwa da Allah Allah ba duniya zaman sa a ne muka sai a ne muka zama duniya ta ba sai sai rantsuwa da girma Allah zaman awa ɗaya suka duniya gaba daya da abin suka akai akai da abin suka yi mawuyar jin daɗi akai a kawo sai sai rantsuwa su a wajen zaman awa ɗaya duniya ta tsare gaba ɗaya damar duniya ta kai sa a jama'a aka fi farfar kai lahira can ba ƙarewa nan ake shekara dubu kaza can ba can an ƙarewa kun shi ke da ba ba yara za ka ga cewa duka zaman suka a duniya zaman sa'a ɗaya ne balaga Allah ce duk wannan isarwa ce isarwa da mutane ta fara da gurin kai na isarwa ce kwara kamar mutane kwara fa hal yulaku illa alqawmul fasiqun shin idan azaba ta zo akwai wani ake halaka wa mafi ba duk azabar ta zo ko a duniya ko ta lahira tana shafan fasiki ne mai imani ba ta shafan shi kenan kai na kai neman tsamo da kai sai ka wuri mara imani alhamdulillah karshen sura farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم من سورة محمد ولكن سورة القرآن tana karantar da mu za mu ga al'amarin nan ganin majaliya ce abin shayi maganar yaƙi maganar mu'amala magana ta irin yadda ake da fitinan yaƙi da maganar canjin abokan gaba dai Allah ya fara ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah wanda kafirce ma Allah kuma suka hana wasu su sun kawo kuma suka hana wasu su zo su imani هنا لا شيء وهم ينهون عنه وينهون عنه وهم هم ينهون عنه وينهون عنه سوء ينهون عنه سنا حناوا أجي وينهون عنه سوء كم سن ليس عندك بس يمسوا بس إيماني بقى مثل زوا ما إيمان أهنا ما هي ومن ينقري نبصر قسكيا باسا سوء أغاني سوء su ba su yadda ba kun ba sa so wani ya ji balle gani yan wa cikin yan kwanakin wannan ana aika darussa da ake aika duka jihohi wata jiha cikin jihohin mu suka da su kuru san su ba a sa karatu na gaba daya kun ba su yadda ba me yasa kun su ba su yadda ba to ake sa sun aka kirista ma ana sa kirista ma su ta kun su ba su yadda ba ana kama sunan shehunansu ana ce akwai mulki ko menene ai to ku kawo da kalamishin karshe aka zo aka zamana da sarkin garin da SJ na kudin duk mun iko garin aka da malama su kawo inda aka ce ayi zagi su ba sai da ba ko ba a sawa aji ba aji ba gun ba aji gun su gun su gun ba ba sa ba sa ka ba ko a wannan nan nan da ba a sa yanzu ya yi ana na yin kwamiti an ba su an ba su darasa an ba su kilikin sai su shurara na gwamnatin gwamnan ya ce su je su shurara su kawo yadda aka zagi ya ware yanzu kwanan ana na ji aka ji ba ga yafi su bayan wasu abin haka su su sun ba su kowa gari su sun giya kuma su kowa gari a tsaya da rasu a ci dubu ba Like, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وين كافر ce mu Allah suka kanke mutane daga hanyar Allah adalla a'malan Allah ce ya bada ayyukan su na menene ma'ana magana zai yi kawuri ya yi alkhairi kawuri bai saraka bisa bara dawa da shinkawa da ruwa kawuri mu kamu ruwa Allah bai ba su lada don ba su imani shi sharɗin lada imani an ba imani ya da kuma Allah ya ma'amala da ba imma magana shi ne ba magana lada ba ta gaba imani sai shi da can da ka cewa wa qadimu ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura za mu kawo a tattaro da ake suka yi lashiri ne kenan Allah sai mai kura abin shekewa ba sa samun sakamako a wajen Allah na lada na aikin da suka yi idan nan duniya ce Allah ya abu daban nan na rayuwa amma dai a wajen Allah ba a ba kawuri lada sharadin lada imani kuma hikimar Allah ko da rahmat Allah kawuri ne aikin alkhairi amma in ya tuba ya yi imani wannan da shirin su zama shi da shi bai asara shi duk da kawuri amma da ya imani na hakim bin zaman da zuciya rasulullahi na yi aikin alkhairi na yi abu ina kawurci mana ce kad asalamta alama aslafta min khair min hakim ka musulunta aka duk aikin da kai na alkhairi a jahiliya wannan iya mai a cikin asusun ka yake mana maka Allah ke amma idan ka mutu to shikenan babu Allah ya aka aikin bai a wani koyi yace shine kenan alladheena kafaru wa saddu an sabilillah wa zakafu ce ma Allah kan kimna daga hanyar Allah Allah ba ta aika da amal Allah ba ta aika shi amma walladheena amanu wa amilu salihati akan ta amma Allah ce walladheena amanu wa amilu salihati amma wanda suka yi imani kun bayan imani suka yi aiki na gari wa amanu bima nuzila ala muhammad gaji suka yarda da sarwa suka yarda da duk abin da aka sarko musu da sarwa kuma suka yi imani wa huwa haqqu rabbihim abin da suka kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya da ta zo daga wajen ubangiji to irin su waɗannan masu irin wannan imani kaffara anhum sayiatihim Allah ce za mu za mu kafara a kafirta musu kurakuran su wa aslaha balahum Allah zai gyara musu halayen su zai gyara musu lamarin su kuma karshe ya karantar da mu kenan mutum ba mala'ika bane ba imani bai hana saban Allah kan imani ba a saban Allah ɗabi'a mutunci laifi ɗabi'a mutunci amma mai ishe da Allah ke bayar bambanci mai imani da mara imani shi mai imani zai iya amma koma nan da zai tuba ga Allah da Allah yake da yake yaban almutada mutaqina ko bai ce amma kace mutaqina maka ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah yace wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ala yajiru halin almutaqina sai kace su almutaqina su in suka aikata alfasha kace alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zauna cikin zalunta kansu zakaru da sai su tuna bayan shi ɗin ya tsayarin jaye su sai banna sai su tuna hukumci alko a gafar Allah fasta kafaru da zunubi sai su tsaye su komo sai nemi gafarar zunubansu domin sassan ba mai gafar zunubar ba Allah ya ce wadda mai suru alama fa'adu mai alamun bisa ci gaba a kan laifi kai shi mummuni zai iya abga cikin laifi amma bai da wama amma ɗabi'a yau da kullum kai matsalaci ne kai matsalaci ne ba hada ba hada ba na na imani ba amma imani bai hana kai laifi dan kai ba mala'ika bane ba shi manzo ke cewa Allah ya tsara duniya haka manzo ke cewa inda za a kaddara misali a ce mutane ba mai laifi ko daya to Allah zai canza kai kawo su zai sai laifi a kawo da musu ruwa ta kan zaka ɗabi'a mutunci ne ka hada shi irin da ka hada cikin tarfon shi ɗani amma alamar imani da ka gano sai ka jini sai ka tuba kullum na bada kullum da sai ka tuba ga Allah kullum sai ka tuba sai mu zalaya karantar da mu yawan tuba yawan asa gafari shi magana kai da ta zama guda sai rabbu gafirli wa tuba alayya innaka anta tawwab kai ba zama guda ba ba wani ba zama guda rabbu gafirli wa tuba alayya innaka anta tawwab rahim kenan mutum kullum cikin halin tuba ga Allah shi haka ake so yace kenan su masu imani suna mamayakata wanda suka yi imani wallazina amanu wa amilu salihat suka yi imani suka yi aiki na gari wa amanu bima nuzila ala muhammad suka yi imani akan abin da suka kawo muhammad huwa da haqqu rabbihim suka yi imani wannan ta da gode ubangiji yake wa'annan kaffara an sayatim za mu kankare musu kurakuran su wa aslaha balahum Allah ya gyara musu lamarin su ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل wannan sakamako da Allah ya wa su wa'incan aka musu irin wannan na magana da ‘yan wuta aka ɓata ake suka hurai masu imani aka gawarta musu kurakuransu aka gyara halinsu dalilin da zalika wannan hukunci da Allah ya bi annan lalzi na kafa rutabar batin su kawurai sun bi ƙarya sun bi banza shi yasa kenan Allah ya ɓata ayyukansu وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم su kuma su imani sun bi gaskiya da ta zo daga wajen ubangiji shi da kenan Allah ba kowa ya wasu wata sakamakon ba ta aiki tsoron sakamakon gawo da kurakure da gyara halin shi kazalika yadullahu linnas amsalam da kaga haka ka dake bugawa mutane misali na makomo kowa a ciki ga makomo masu imani ga ta masu imani wannan dan mutum ya dauki izina na bana ya dauki darasi ka ta ka kan kai kake kurin gyara kurin Allah ta cike
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب نعلى سبحانه وتعالى yana karantar da masu imani mabuga a cikin kawo mabuga ya ce idan kuka gamu da wani suka kafirce ma Allah ku bugi wuyan ku bugi wuyan na shi ne mabuga Allah ya ce hatta idan aka kantumu fashaddul wasaƙa nan kun san farkon jihadi na bada bada aka fara bugawa yaƙi na gaba da gaba ta wani abin a nan irin ayoyi Allah ya ce ku bugi wuyan hatta idan aka kantumu idan kuka zubda jini kuka yi ɓanan goma da raga-raga suka ga baki hatta idan aka kantumu idan kun zubda jini sun gada ba abin kenan abin da gaske ne sai sun fashi durusa ku kama ɗarmi kun ku ɗarmi wasu ku kama ku ɗarmi a ɗarmi da kyau ta fashi durusa ce shi na alaka cewa makan linnabi an yi kulla wa asara ko bai dace ga annaba ce zai har kama kamu iya ajewa a'a hatta su kuna fi arad sai ya zubda jini sai an zubda jini sun ga baci sun ga abin da gaske ne haka Allah ce turiduna arda duniya wallahi bi al-akhir ku nan kuma mai wakana lokacin aka yi badar shine hakan farko da aka buga da qurayshawa gaba da gaba da su Allah ya ba musu mi nasara kuma aya ta yi karara Allah abin ya wakana in kaji ne bai yiwa aji a ce a ci nasara aka akan qurayshawa iya bai a hili abin da Allah ya yi a yawan musulmi yawan karancin kayan su a yawan mushrikai da kayan yakin su amma Allah ya karya su hikimar Allah ana aka kashe manya-manyan ƙurishawa masu adawa da musulunci masu kama musulmi azaba aka kashe wasu aka kama wasu a hannu wajen mutum saba'in aka kashe shi uban tahi abu jihal a ne mutu abu jihal ba ta ya kuma gida ba abu jihal manya-manyan kawarin wasu gagawa wasu kuma gasa a ɗari tab an ɗari yanzu an zo shawara tsakanin musulmi ya zami da aka mamu wansu ce a ce a shi umar abubakar da ya rasu da abin da kamata a yi kaga wani danginka ne yan wanka ne allah baka dama kansu kurin masake su sun san da cewa da addini a sama take ka amshi fansa a gaba da kudi shi kira a sake su umar ya rasu da ni abin da nake so nake gaskiya ya rasu da umar ya ce abin da nake so abin da nake shawara na kaga dai ga sa'abbas amurka ne gawa na gawa ne kowa ya kama nashi na kusa ya kashe kowa a bashi ɗan gidansu a kashe umar ya ce me yasa yawan shawara ce don duniya ta san ba rumu da wani laka in ba musulunci ba rumu da komi shi ne da sanin kuma so ba a duniya suka ba ruwan wani haka dan wanka dan kana wane ne a ba ruwan ko ba kuma sun ci da dini kuran ta dama ba duniya da gaskiya rasulullahi kuran a kashe shawara abubakar a saki a bada kuɗi umar a kashe ya yi farko ne a ga wani tashi farko ne haka aka annabi sallallahu alaihi wasallam kusan tausayi annabi tausayi ya tafi shawara ta abubakar a bada fansa kowa ya ‘yantar da kanshi ta hanyar fasa wannan abin da ya wakana allah subhanahu wata'ala ya yi goyi bayan shawarar umar don mai wakana umar ya zo ya su kuma zan allah da awon kasar kuka ya tabbata ba ya rasu da kukan mai guji guji abin ba ni ma inda kukan da yi kwanta ya kuka zama annabi ce umar wallahi Allah ya saukar da wata sura da wani bayani inda ba don rahama ta Allah ba da ba mai tsiran ba kai ba ya kawo wannan aya ta cewa turidun ardar duniya makalin nabi aikun da asara bai yiwa bai dace ba ga annabi makalin nabi aikun da asara bai dacewa ga annabi zai harka ba harka ba tusa na yi a a tashi kuma fi arab Allah ce sai ya zuba jini sun gabaci amma turidun arata duniya kuna san amfanin duniya a baku fansa wala wala da Allah kuma yana san lahira ki san ba duniya ba wala azizun hakim Allah ce walau la kitabun la sabaq da ba su kun fi ma kasu azabun azim Allah ya ce in ba dan ba wani hukunci da Allah ya yi amma bai kama mutum akan zuci har ya kan kuskure ko mutum abin da kira abin da kai Allah ya kaddara abin zai wakana in ba da shi ba Allah ce da a wani abin da kuka Allah ce da ya kama kuna azabun azim Allah da ya muku azaba wannan abu abin kuka kenan shawarar Abubakar in ba da rahama ta Allah ba da ta sa musu azaba nan ke menene a takaice a wancan gami Allah ya goyi bayan shawarar Umar gamin farko ne ka ai wasa ka ga baci ka ga kun abin da gaske ake a zubda jini a zubda jini to kana baya Allah ce fa imma mannan ba'd wa imma fida shine Allah ce kenan fa idza laqitum alladhina kafaru fadarbu liqab idan ku gamu da kahore ku bigi wuya hatta idza asakantumuhu sai idan kun zubda jini bayan zubda jini sun ga baci sai daga sai kuce in su tafashutul wasaq ku tsirmi ku yi tsirmi ku tsirmi ku tsirmi ta abbas wani ya kama abbas abbas amina na bane na ɗan wa mashi ka yi musulunta abbas da kama shi sai abbas ya ƙara ce wani mace wanda kama shi da nimishi da kyau kai ya kubuci da nimishi da kyau kai ya kubuci ta zama mara zai ce a ba ba ya ce nimishi da kyau kai kubuci ku tsirmi da kyau ta su kubuci idan kuma sai ka da fansa fa in ma man nan ba da wani mafida har lokacin da aka ba Abbas aka ce ba da kudin da ka dora mu shi ya ce ya Rasulullahi ya Muhammad so nake ka bani talaka al'umma ka dora mu kudin zan zama talaka sai annabi manzo da Allah ya ce Abbas ina kuɗi da ka zo kai da wance za ka hutu ka ce ko ka mutu ka koyo kaza annabi ya ce labari abin da yana matar shi ya bata kuɗi ko ta koye ko bai ku bai dawo ba ko kuma ya mata kaza kaza ya bata ta koye kuɗin ya ce ina wannan kuɗin ya saki annabi manzo na Allah shi daga baka sai wato yakin ba ya koye kuɗin ya ba matar shi annabi ya ga mishi abin da aka yi ina wannan kuɗin daga bada koye ce kenan Allah ya ce fashidu annabi ce ku dar ku yi dar ku dar su da kyau in sun faɗin maman nan ba da bayan an lalasa su an zub da jini an kama su an ɗarme kuma yanzu daga baya ta rage gare ku faɗin maman nan ba ko a sake su kyauta ko in ma fida ko a yi fansa a ba da kuɗi a sake su hatta ina ga an ce lokaci ya yi Allah kai mu gobe mu kuma hakan farko ayar shi Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.